بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باعك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ma dai muna cikin yinin talata wanda yake ashirin da hudu ga watan goma sha ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da takwas ga watan tara da dubu da haihuwar isa samar alaihi wa sallam tana da dubu biyu da goma sha biyar mun dai sake zama dan karatu muhtasar al-akhbari fil ibadati ala madhhab al-imam malik wancan sati mun fara magana a kan sujudu sahwi inda malam ya gangaro da mu har inda yake ga mana cewa ga yadda ake sujuda kabli ko kuma ga abin da ke sawa a sujuda kabli yace ba a sujuda kabli sai idan an bar sunnoni guda biyu ko sama da haka ko dai uku ko abin da yake tsara ko kuma abin da ya faru na gaba amma idan sunna ce kwaya dai ba a masa kabli haka nan ba a masa ba'adi sai dai a halin koyewa ko bayyanawa inda ake koye karatu mutum ya bayyana zai sujada ba inda ake bayyanawa kuma ya koye zai mata sujada gafi shine ya ga mana cewa an bayyana faman asarra fil jahri sajada qabla salami haka nan wa man jahara fil sirri sajada ba'da salami sannan ya ga mana cewa idan mutum yayi magana a cikin sallah da mantuwa shi ma yana da bukatar yin sujada ba ya manta da sallah yake wani abu ya kwace shi ko ga wani yaro zai fada wani guri sai magana a dauke shi ko bari ko wani abu dai na magana duka wannan za a mata sujuda ba a duniya sanai ga mu man sallahu min raka'atayn fahiyar sajada ba'da salam haka nan wanda yayi sallama daga raka'a ta biyu abu saman tuwa shi ma zai sujada ba a duniya mun tattauna cewa sallah tana da raka'a hudu an yi raka'a biyu an yi sallama za su ce kaula sujada ba a duniya shine muka ta ai ka'idar shine dole sai an tuko abin da aka bari idan an tuko wannan sallama ta zama kari ita ce za a wasu juda ba abi sannan ya ga mana in an yi karin raka'a a cikin sallah ko raka'a biyu ita ma tana da buƙatar sujuda ba abi sai dai kuma ka wata ka'ida shine in mutum a sallah ya ƙara makamanciyarta to sallah ta baci madadin sallar la'asar sai mutum ya raka'a takwas hudu la'asar hudu rabbanuwa to sallah ta baci haka nan azaran aka yi raka'a takwas ta baci magariba inda mutum zai raka'a shida ta baci asuba inda mutum zai raka'a hudu sallah ta baci sallar juma'a yi raka'a hudu ta baci in dai kuma ka tabbacin raka'o'in sallah su ne mutum ya yi rabbanuwa da kari to ina natsuwarsa take ina kushu'in shi ina tunanin shi ina lissafin sallar shi yake da haka da walwalan kamar yayi wa malamai suka ce sai a sallar mai ta a faki wata ina ga anan muka kwana insha Allah ta'ala ko karatun mu ne yace wa man shakka fi kamali salatihi ata bi ma shakka fihi mala yace wanda yayi shakku fi kamali salatihi a wajen cikar sallar shi ata bi ma shakka fihi to sai ya zo da abin da yake shakku cikin shi wannan mutum sallah yayi ya kare sai yake tunanin raka'a uku ce ko hudu sujada biyu ne ko sujada daya na yi ruku'u ko bai yi ba wannan duk magana ce ta cikin sallah da haka kana tunanin raka'a uku ce ko hudu dole ka bada abin da kake shakku a kansa shine yace a tabi ma shakkaki a na yi sujada ko bai yi ba biyu ne ko daya sai ka dauki daya duk da zai kara mana bayani a gaba na yi ruku'u ko bai yi ba to ka kaddara akan ba kai ruku'u ba a wannan muka dauko wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake ta idan shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi shakka a sallar shi falam yadri kam salla a salatan am arba'a aw arba'an bai sani ba raka'a uku ce yayi ko raka'a hudu sai manzo Allah ya ce falyafrah shakka to ya kori shakku din ya za a yi kori shakku sai ya ce wal yabni ala masaytana ya gina sallar shi akan abin da ya tantance abin da yake yi kana hukunto raka'a uku ce ko hudu kenan kana da yaqini tabbas uku tana nan da haka da yake kina sallata akan raka'a uku tunda ita uku tabbas kana da yaqini tana nan hudu ce kake shakku tana nan ko ba ta nan sai ka bar maganar hudu sai ka gina akan hudu sujada biyu ne ko sujada daya kaga kenan tabbas sai tana nan sai ka gina sallata akan sujada daya tana nan sai ka karo guda daya na yi ruku'u ko ban yi ba to za ka kori shakku shi ne ka yi a kan ne a kan ba ka yi ba sai kai wannan ruku'u din sai manzo Allah ce to idan mutum ya gina a kan yakini thumma yasjud sajadatayn qabla an yusallima sannan mutum sai ya yi sajadoji guda biyu kafin ya yi sallama fa in kana salla khamsan ya fa'ala lahu salatahu in ya kasance lokacin da mutum yake shakku uku ce ko hudu sai aka ce ya gina akan yakini sai ya gina akan uku amma a zahirin sallar raka'a hudu yake kaga in ya karo ne ta zama nawa kenan ta zama biyar sai manzo Allah ya ce wannan rakawoyin guda biyu da za su yi suke mashi sallar sa sai zama to an samu sallar raka'a shida kenan wannan sajadodin guda biyu ta gyara ma sallar kuma ta zama to ta ma shafa'i a cikin sallar sa wa in kana sallah tamaman in kuma sallar sa daidai da daidai ce uku ce sannan ya gina akan uku kaga in ya karo daya sallar sa daidai da daidai za ta yi to me matsayin wannan sujada kabilin da aka yi ta sai manzo Allah ya ce kana ta tarziman li shaytani wannan sajodin sai ya zama to kamar turbuta shedan ne a ƙasa shi Allah madaukakin sarki ya masa umarni da yin sujada yaki kai kuma ga yi kana sajadoji guda biyu a gaban Allah madaukakin sarki wannan abin ya fi komai wa shedan ciwo ya ga bawa yana sujuda ga Allah madaukakin sarki a dalilin da aka koro daga aljanna a dalilin da aka la'ance shi a dalilin da ya babbance a dalilin da ya alƙawarin sai ya lalata duniya yau kuma ga wani araha yana yin sujada din ba abin da ya dame shi sai manzo Allah ce to kana ta tarziman li shaytani wani hadisi Imam Muslim ya rawaito shi da haka da yake nan ka'ida ta farko da muka samu a karatun yau shi ne duk wanda ya shakku akan cikar sallar shi zai zo da abin da yake shakku kada ka ce to ni fa ina da gaskiya hudu ce bari an bar ta hudu a in dai kai shakku tsakanin uku da hudu in ba zuciyarka ba ce ka gamsu akan cewa lalle hudu ne yanzu magana ta buda ta in dai shakkun yana nan to dole ka dau mafi kankanta a tabi ma shakka fi sai yace wa shakku fil nuqsani shi kuma shakku a wajen rage ka tahaqquqi yace kamar tabbatar da shi idan mutum yayi shakku a wajen rage a sallar to kamar an tabbatar da wannan rage din ma'ana idan mutum yayi tunanin yayi ruku'u ko bai yi ba kaga wannan shakkun na rabi ne shine wa man shakka fil nuqsan yayi shakku akan cewa yayi zaman tahiya ko bai yi ba yayi tahiyan ko bai yi ba haka nan mutum yayi shakku yayi kabbara harama ko bai yi ba shine yake cewa ka tahaqquqi to kamar an tabbatar da shi shine kawai ya gamsu akan bai yi ba sai yayi in ya so a hada su zuwa kabbi sai ce fa man shakka fi rak'atin aw sajadati duk wani yana mana magana ne fa akan awan shakara fi kamali salati ya sabu mashakati ya zo na mana bayani ne filla filla ne yake nufi da haka sai ce fa man shakka fi raka'ati wanda ya shakku akan raka'a aw sajadati ko sajada atabiha to zai zo da wannan sujudar tashi yana da shakku yayi raka'a ruku'u ko bai yi ba sai ruku'u yayi sujada ko bai yi ba sai zo sujada sai yake wa sajada ba'da salami anan mutum sai yi sujuda ba'da tunda ya zo da abin da yake shakku a kan shi wa in shakka fi salami in kuma shakkun yayi ne akan yayi sallama ko bai yi ba wa in shakka fi salami in yayi shakku akan sallama sai ce sallama in kana qariban to sai yayi sallamar idan kusa ne wala sujuda alaihi shi kuma ba sujuda rabbana wa akan mutum ya gama tahiyyatu lillahi yayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'o'in da ya saba na bayan sallah duk abin da ake da bukata yayi madadin kawai ce assalamu alaikum assalamu alaikum kawai ya gyara zama ya cigaba da wasu harkunan sa ya fara subhanallahi subhanallahi sai kuma bai sallama ba shi ne kita to sallama in kana qariban yana suna ko sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wala sujuda alaihi babu sujada komai akan shi in a kusa ne wa in bala in kuma abin yayi tsawo sai ce faqalat salatu sannan fa ta lalace dama ya gina mana ka'ida tun wancan satin ko idan mutum farilla ce ya bari a sallah har al'amari yayi tsawo ko ya fice daga masallaci to sallar fa tana lalacewa da ita wa sallama tana cikin jerin farilloli da ake samu a cikin sallah sallama farilla ce da haka in a kusa ne tunda tana zaune sallama za ka yi ba sujada kabli ba sujada ba abi in kuma al'amari yayi tsawo wata kan har bayan kayan gangadi ne ko har ka fice daga masallaci ko har an fara tattaunawa a majalisa ya kasance cewa ni fa sallar da nayi ba sallama shikenan ko a gurin mai ka sake kafartawa ya sake sabuwar sallah ba fala salatuhu ba da sallar ta bashi na'am sai yake cewa wal muwaswis sabon karatu kenan ko sai ta shigo mutumin da yake mai wasi wasi ne a sallah kullum wasi wasi yake sai ta yadrukul waswasata min qalbi to ya bar wasi wasin da yake cikin zuciyar shi shine wata sauki ne aka ba mutumin da Allah ya kaddara wasi wasi ya aure zuciyar shi ka aje a gaban ka mutum da Allah ya kaddara wasi wasi ya aure shi kullum wasi wasi yake sai ma da yake masa to ya turukul waswasata min qalbi ya kori wasi wasin daga zuciyar shi ya zai iya bar wasi wasin sai aka ba shi wani sauki a tsarin addinin musulunci tare da ake korar wasi wasi sai ce wala ya ati bi ma tasabi shine kar ya zo da abin da ke shakku a jikin shi ma'ana mutum ya kullun yayi sallah sai yayi shakku na yi kabbara harama ko ban yi ba na karanta fatiha ko ban yi ba sai ga mutum ya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai zuciyar ka ga wani aibi tabbata alhamdulillah sai ka ji da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ji sake sa sai ka ji ya sake dawa daga baya a wai ya karanta aya ta farko ya karanta ta biyu sai ya dawo sai karanta fatiha wajen sau goma kafin ya sauke sai ya tafi zai ruku ne da mai sake karatun sura sai zai tafi ruku ne da ya sake karatun sura sai dan yana ga masa ya karanta sura ko bai karanta ba in yayi ruku sai ki shakku wai yayi ruku ko bai ba sai wasu wasu wajen kala goma a cikin sallah daya ko kullum akalla sai yayi sau ko sau biyu wannan kaga wasu wasu ya aure shi sai malai ce masa to ya turukul wasu wasata min qalbi ya bar wasu wasun daga zuciyar shi ya zai yi shi ne yake wala ya fi ma shakka fi kar ya zo da abin da ke shakkun a kan shi wannan in dai mutum na da auren wasi wasi sai sallah take yi daga ran da yake karatu shi da yaji wai na karanta fatiha ko ban karanta ba shikenan ya barka a ya karanta ya fara karatun sura qul huwallahu ahad allahu samad na karanta sura ko ban karanta ba sai barka akan ya karanta sai da furku in ya dago yayi ruku'u ko bai yi ba ya bai shi a yayi duk abin da ya shakku a kansa kawai ya bar shi a yayi wannan ko yayi ko bai yi ba an masa ita ce ka'ida da zai biya bar wasi wasi amma in dai zai zo da abin da ke wasi wasi to kullum suna tare da shi dan da haka to ya wala ya kace an baka sauki in yazo baka yi ba karatun fatiha sai ce ma ai baka yi karatun fatiha ba sai aka ce an bar ma baka yi karatun sura ba sai aka ce an bar ma baka yi ruku'u ba an bar ma baka yi sujada ba an bar ma sai dan ya ga ai wahala ban zaki kenan to madadin yake sa ka kana da wurwuri za ka yi minti biyar a sallah mu kana bakwai kana takwas sai ga yanzu ka samu sauki madadin ka yi sujada takwas a sallah mu kai da kuma ce kai daidai da daidai sai ga gare ka da kake takwas ko bakwai mu ka sha wahala da turukul wasu wasata min kalbi kai da suka ce wala ya tibi ma shakka fi kar ya zo da abin da ya shakku a zuciyar shi walakin yasjudu ba'da salati sai dai malamai shi kamar Abdurrahman al-Akhdari sai yake ta a wannan halin mutum zai ke sujuda ba abin in kai sallama ta kare kai sujada guda biyu sawa'un shakka fi ziyadatin aw nuqsan yace kuma ni hukuncin sa ko akan kari yayi ko akan rage sujuda ba abin zai rika kullun a sallar shi in yayi wannan ya samu kwana uku ko kwana hudu ko sati insha Allah zai ji sun yi shakku da ne zai ji sun rabu da wasi wasi ana Abdurrahman al-Akhdari ya rabu akan cewa in dai mutum na shakku zai bar shakku din amma akwai sujuda ba abi kullum a kai sauran malamai suna ganin in dai shakku ne ya aure ka ka je an yafe maka hatta maganar sujuda kabli ko sujuda ba abi babu ita ka ji fa sai dai lokacin da Allah madaukakin sarki ya jaye ma wasu wasu ya guda kuma ku sake jira jira sabuwar abin nan ku sake da cikin sauran hukunce hukunce da haka yanzu dai hukunci mai wasu wasu ya kare in mutum wasu wasu ne aure ne hanyar da zai rabu da shi shine duk abin da yayi wasi wasin an bar mashi a fahimtar da akasari kullum zai rika yin sujuda ba azumi har Allah madaukakin sarki yayi mashi matsalin sai wata sabuwar magana sai yace wa man jahara fil qunut fala sujuda alayhi walakinahu yukrahu amduhu wa man jahara fil qunut wanda ya bayyana a wajen al-qunut fala su jura alai mana sai yake ba su jada akan shi ita na akwai wata matsala guda ɗaya ku in ka je masallacin da ya malikantu don aka yi sallah su bai aka kare kana ji kamar an ɗauke wuta ku aka ji masallacin ya yi shiru Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ko zaka ji ana ta karanta ta tun daga farko sai an kai karshe liman sai ya yi shiru an karanta ta wannan ita ce alqunutu a wajen malikiya in an gama karanta ta sannan sai a yi ruku'u da haka su ana alkunuti ne kafin a yi ruku'u ana kuma yin ta a boye an ce an samo ta ne daga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu to amma ita ta ida ta alqunut da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta saba da wanda take a cikin malikiya ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata a hadisi baya alqunut illa idza da'a ala qaumin aw li qaumin baya alkunutu sai dai idan zai tsire wa mutane ko ya sawa wasu albarka a nan ne kadai manzon Allah ke alkunutu idan wasu mutane suka tsikari addinin musulunci suka hana shi zaman lafiya suka fatina al'ummar musulmi to manzon Allah anan sai yayi sallah sai ya tsire musu albarka a cikin alkunutu Allah da wani da wani da wani sunan su ake kama da iyayensu wani dan wani wani dan wani wani dan wani wani dan wani Allah ta tsire musu albarka Allah ta hana su zama lafiya, Allah ta karwata su, Allah ta lalata su, ma mu suna cewa amin. Haka ake alkunu. In mutane ba sa jin larabci ba sa gane mu kama sunan su da Hausa. Mutane sun addabe ku yake Allah da Alhaji wani da Alhaji wani da wani da wani Allah ka tsine musu albarka ka lalata su. Allah ta hana su cin takara, Allah ta hana su kaza su gane abin da ake nufi. Haka ake alkunu. Da haka idan manzo Allah zai tsine wa mutane yana yi. idan ya ga alamar tsinuwar kuma ta fara aiki sai da ta shi yasa aka ce da mutane suka zo suka dora masa tumbin raƙumi yana miƙewa daga sallar da Fatima ta ɗauke wannan tumbin daga kan shi yana miƙa sai ce Allah da wani da wani da wani Allah ka tsine musu albarka aka ce lokacin da suka dorawa da suka zo suna dariya Allah yi ce wannan ya faɗo akan wannan wannan ya faɗo akan wannan amma da suka ji manzon Allah ya kama sunan su Allah da Rabi'a Allah da wane ne Allah Allah ka tsine musu albarka gaba ɗaya suka dauke ni sai wani bawan Allah ke zunnan kuka dora masa tumbi kuna dariya har kuna faduwa a kan yanzu kuma ya tsine muku albarka saboda kun tabbatar bakin sa addu'a ki tana karɓuwa yanzu gaba ɗaya kowa dauke ta a cikin wanda yake ruwa hadisi yake cewa gaba ɗayan su da manzon Allah ya kama sunan su sai da ya gan su a Badar duka an kashe su an jefa a rijiyar Badar ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan wanda suka mutu na cewa yanzu kun kadda abin da nake gaya muku gaskiya ne kuma yake tsaya za ku ce magana da mutanen da ba sa ji yace wallahi yadda kake ji na haka suke ji na bambancin kawai su Allah ba zai ba su damar su dawo min da abin da nake gaya muku bane da haka to hali na farko da ake alkunuti kenan idan za a tsina mutane da haka ana yin ta ne a bayyane a kama suna da gari da lakabi har da injiya dan a gane yayi a cire masa albarka haka idan mutane sun wa musulunci gudunmawa sun taimaki addinin musulunci ana so a faɗaitar da mutane irin aikin su ba da shi a kama sunan su ƙwarar alƙunutu Allah da wani da wani Allah ka albarkace su Allah ka sa albarka a zuriyar su Allah ka kare su Allah ka sa su gama lafiya ma suna cewa amin da haka a bisa wannan halayen ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake alƙunutu ko wata annoba ta dirka ko garinku to sai ku yi alƙunutu Allah madaukakin sarki ya dauke ta wannan kuma ita ba ta da lokaci ana yi a asubahi ana yi a azhar ana yi a la'asar ana yi a magriba ana yi a isha kuma ana yin ta ne bayan an dago daga ruku ana yin ta ne bayan dago daga ruku wannan ne bambancin kawai da aka samu to kuma malikiya sun yadda a ɓoye ake alƙunutu a sallar asubahi shi yasa yake to anan gurin idan mutum ya bayyana alƙunutu fala sujuda alayhi wannan babu sujada a kan shi walakinahu yukrahu amruhu amma likin ta makaruri ne ayi alqunutu a bayyane amma a sunnata gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqunutu shi a bayyane take Allah madaukakin sarki ya samu dace wa man zada fi surati wa man zada surata sirraka atayl al-akhiratayn fala sujuda alayhi wanda ya ƙara karatun sura sirraka atayl al-akhiratayn a cikin raka'o'i biyun ƙarfe fala sujuda alaihi wannan ba su jadar komai a kan shi wannan sallar isha ce ko sallar azhar ce ko sallar asar ce biyun ƙarfe dai mun san aboye ake karatu kuma iyaka fatiha ake karantawa to mutum sai kara karatun kul huwallahu ko kul a'udhu bi rabbil falaq ko kul a'udhu bi rabbin nas wannan ba komai dan ta kara a cikin karatun sura wannan babu ne hatta imamu nasir jin albani a cikin sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma dai musamman ya fi rijawa akan sallah azhar ana karawa a cikin rakoi biyu kare su amma dai malam maliki ya ga mana na Abdurrahman Abdul ya ga mana a kowace maraka a ce a kowace sallah ce in dai biyun kare ne ka ƙara karatun sura wannan ba matsala komai akan mutum Allah ya sa mu dace sabuwar magana kuma yake cewa man sami'a ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فصلى عليه fala shi'a alaihi wanda ya ji ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi salat yana cikin sallah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin to sai da ta annabi Muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa sallam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga ka kade karatun ka faɗi kuma sallallahu alaihi wa sallam ko sai ce fa salla alaihi sai ce fala shi'a alaihi wannan babu komai a kanka baya bukatar kai sujada qabli baya bukatar kai mata sujada ba abi yace sawa'un kana sahiyan aw amidan aw qa'iman aw jalisan hukuncin kai ne mutum da mantuwa yayi ko yana sani ya manta da sallah yake sai ce sallallahu alaihi wa sallam ba komai a yana sana sallah yake karatun fatiha yake ya tsaya ce sallallahu alaihi wa sallam ba komai a halin tsayuwa yake yayi kabbara harama kafin ya kara karatu ko ya kare fatiha kafin ya fara sura wannan duk ba komai aw jalisan ko kuma yana zaune na atahiyatu lillahi ko yana zaune na hirin yace assalamu alaikum bi yayi wanda yace duk ba komai a kan shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wata girma da ya fi dogara ne akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana aka gina cewa amin amin amin ko da ya kare ya sako da kabu bari sabon suka ce mun ji kana abu bari kana amin kana amin kana amin sai da jibril ya zo da tsinuwa guda uku ɗaya daga cikin tsinuwar shi ne wanda aka ambace shi a gabana kuma bai mun salati ba bai yabe ni ba aka ce ko annabi muhammad ko aka ce rasulullah ko ko aka ce annabi dan abdullahi ko aka ce baban fatima ka san dai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a kirki sai kai shiru baka ce komai ba to wannan akwai yiwuwar tsinuwar allah madaukakin sarki ta tabbata a kan mutum da haka kenan to tunda akwai yiwuwar wannan to ko a cikin sallah kake ba a samu dogon cewa banda a sallah ba in dai ka ji ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana da bukatar tafiya sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace wa man qara suratayn wanda kuma ya karanta surori guda biyu fa aksara ko sama da sura guda biyu fi raka'atin wahida a cikin raka'a kwaya ɗaya tak gaba ta farko kenan ko karatu kake yanzu kana raka'a ta farko sai karanta qul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq an samu sura biyu a cikin ne a cikin raka'a daya aw kharaja min suratin ila sura ko daga wannan sura ya tsalla ko ya dawo wannan sura din saboda hada da mutashabi na alqur'ani ko yana karatun a arabu sai tsalla ko shigo cikin suratul yunus sai buta da ya ci gaba ko yana arabu sai sabo daha sai ko bar ya ci gaba ko yana karanta wannan zi'atu sai higo cikin abasa fa idza ja'at tammatul kubra da fa idza ja'at faqam daga daga wannan sai tsallako da ya dan fadin ko sakka din daga wannan sai tsallaka cikin wannan ya kubar ya kara sa ta nan duk ba matsala daga wannan sura sai tsallaka wannan auraka qabla tamamin sura ko ruku'u kafin sallah ta cika kafin sura ta cika kamar yawancin masalatan izala ko wani tafi abin da yake ba hauzi a yanko sura kuma kan tafi kare a yi ruku babu da shi idan limamu ka yanko ba kara kace kana jira sai kare ka san an yi ga uku kenan ko ko da zuwa ne an yi kai an galabai ta da haka ta idan liman ya yanko in yi karatu da yake tunanin ya wadatar an samu cikakkiyar kinsa ko an samu cikakken labari ko an samu cikakken hukunci shi an yi ruku babu da shi aura ka'a qabla tamam sura ko kuma liman yayi ruku'u kafin sura ta cika fala a alaihi fi jami'i zalika babu komai akan shi a cikin dukkanin waɗannan hukuntan hukuntan guda uku da ka arka dai ka tara surori guda biyu ban matsala daga wannan sura ka tsallaka wannan ba matsala kayan ko sura kafin ta kare kai ruku'u ba magana sujuda qabli ba magana sujuda ba'di sallah ta yi daidai kenan har abada yake ana iya yin ko doguwar sura kuma ayi ruku'u kafin a je karhe kenan ko sannan ka samu limamu karatu ya masa wasa daga wannan sura ya tsallaka wannan da kane yana cikin karatu ko ya ga ya tsallaka wannan maradin wannan surar kawai da ya kare saboda ya haɗu da samantakke da ta alƙur'ani sai tsallaka wannan yake kare kawai ci gaba da karatunsa baya bukatar sai ka masa buɗe sai dai shi ne lokacin da ya tsallaka sai ta ya kama ya anya ban tsallaka ba ya yi timu to idan aro ne a bayan sai su dawo da shi kan asalin surar da yake karatu wanda ya bada damar kenan a masa buɗi yana da shakku ni kansa bai gamsu ba anya bai tsallaka ba to sai guda da kan asalin surar da yake amma idan sai tsallaka a natse tsallaka kuma ya gamsu kamar ita da yake karanta ya buƙale ku fa ƙare ta akan kun fara a sama ku ƙare a ƙasa babu laifi ko kun ƙare a fara a ƙasa ku ƙare a sama duk babu laifi da haka kenan hukuncin sura ma mun gama da shi kenan ko sura biyu ko tsallakin daga sura ko ma sura ko a yanko yi ba sama ba yi ba ƙasa ba ba farkon sura ba ƙarshen sura ba yanko ta yi sura ba da suka mai ruku'u wannan duk babu laifi abin da ake da bukata aƙalla dai darasinka a samu cikakken darasi a cikin karatunka kuma kar ka ɗauko cinta ka zo rabinta baka kare ba kuma sai ka ce Allahu akbar abin da ba a so kenan a cikin sallah misali ara'aita alladhi yukazzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين سيكة الله أكبر kana jan mutane sallah kuma ka ce azabar Allah ta tabbata kan masu sallah kuma ka ce ruku ko kaga da sauran matsala ke nan ko da haka ana ɗaukowa sallah ne ko ana ɗauko karatun sallah ne daidai da abin da ma'ana ba ta fita gaba wata kisa da nake karantawa a Facebook ko aka ce wani sarki ne ta da limamin sai ce kai ka fiye karatu dogo don haka zo sallah karin ƙara ji ka mana dogon karatu abu da ne da karanta aya ɗaya tak kai mana ruku sallah mai sauki kenan ko ilimin ce ba matsala ana biyayya ga shugabanni ko sai zai ce Allahu akbar الحمد لله رب العالمين da ya kare sai ce rabbana inna ata wa qalu inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabil sai ce Allahu akbar ara da ce Allah ni biyayya ga cewa gabanin mu da manyan mu sun fatar da mu ta farkin sa sai ce Allahu akbar a ɗaya ce ko an yi daidai kuma ta fi aka karanta daidai da yi aka karanta da yi mika raka da mace alhamdulillahi rabbil alamin sai ce rabbana atihim dhifayn min al'azab wala an la'anan kabira ko yadda Allah ka riba musu azaba sai dhifayn min al'azab kuma Allah ka tsine musu tsinuwa mai girma sai Allahu akbar sai kace kuma dai aka yi amma ɗaya ce mai nauyi ko da ya kare sallah sai ce masa kullun karanta abin da kake so banda waɗannan ayoyi Allah ya samu dace da haka dai a karatu abin da ake da bukata liman idan ya yanko ya tabbatar cikakken darasi ya yanko ya fara farkon darasi kuma ya kare a karshen darasi ma'ana ta cika daidai amma karka yanku akwai farkon magana ko sharadi kuma jawabin sharadi ka bari a baya sharadi ka karanto amma me ya jawabin sharadin kuma kai ruku kafin ka karanto ne ne ba a cikin sallah ya zama to ma'ana kyamkyam da kyamkyam ta cika Allah sa mu dace ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه فلا شيء عليه وأن أصلى ينوني دهني ko da kan shi fala shi a alai wannan ma babu komai a kan shi mutum yana sallah sai wata da yake ce dala ina agogo na sai ka nuna masa duba kan loka ko duba kan gado sai ka masa ishara da hannunsa wannan babu komai kuma ta ka shigo dala ina dan mukulli sai ka nuna masa ga inda ka sahi ko ta dan da ba a jihunka za a ji a siyo kaza ka ce mata ka dan taba jihu ma'ana ta sa hannu ta dauko a ciki ko wani mai kama da haka wannan dai ishara ce da hannu babu laifi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana an gaishe ya zo bayan sallar asar kawai sai kabar ta sallah a gidan shi Ummu Salama sai ta ce yau ga wani aiki kuma manzo Allah yayi hadin a sallah bayan la'asar yayi hadin sallah bayan la'asar yau ga ya kabar ta sallah bayan la'asar kuma ta je ya ja jami'i a masallaci ba kana ce jami'i ne bai samu ba sai ta tare yarinya ta ce maza maza da kika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kabar ta sallah ji kika me yi me yasa ya hana sallah bayan la'asar yau ga yana sallah a bayan la'asar ba a jira ma ya kare ku sai ce in kin ga miki ishara ki dakata in yayi shiru ki dawo da ka sanar ba sai ta ummu salama ta turo ni ta ta hana sallah a bayan la'asar ya kuma gahi kana sallah sai mata ishara da hannu dakata sai ta saurara manzo Allah da ya gama sallolin sai ce ki je ki ga mata salloli ne da na saba yi raka'a biyu bayan sallah azhar mutanen gari kaza suka zo wurina tattaunawar da muke suka ɗauke hankalina ban samu daman na yi su ba sai da aka yi sallar asar ku ne nake ramawa a yanzu sana a ji a bata jawabi ka gani ishara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata ta saurara to bisa wannan kai ma idan ka samu wani abu ya gitto ma a sallah sai ka ishara wannan babu laifi a cikin sallar ka kamar da aka bar samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sulhu ina je banu salama kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo lokacin sallah yayi mutane sun jira a masallaci da ba san ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi bilal ya umarni ga abubakar a ja sallah abubakar ne ke kafarta sallah an fara sallah ba a yi ruku'u ba kuma sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci mutane kamar za su fitinu wannan yayi tafi wannan yayi ishara wannan yayi kaza shi kuma abubakar aka ce yana sallah baya waiwai kam in ya tsaya kamar ya gofa haka yake sallah sai ya ji hayaniyar ta yi yawa sai jikin sai yake ga masa cewa lalle akwai wani abu dan karkata da zai kadan sai ya ga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shigo masallaci sai ya fara da baya da baya zai koma cikin sahu ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dama ya tsaya sallah sai manzon Allah ya masa ishara shi ma ya tsaya a gurin shi Abubakar Abu sai sai ya ce alhamdulillah ya dawo cikin sahu ya tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shige ya kara sa mutane sallah kawai kenan bari aka kabbarta sallah ba bari aka tare gawa ba yayi kabbara harama ba amma kuma da ya ba ta sallah kuma zai kai ta har zuwa ƙarshe da manzo Allah ya kare sallah sai yake ce masa me yasa da na ma ishara ka saurara ka ki saurarawa sai ki ai bai dace ba a ce yau ga dan Abu Quhafa ne yake jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah amma dai sar masa alfahari manzon Allah mai ishara da ni ya tsaya sallace shi da aka yasa ba samu ba a tarihi wani ya taba jagoran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah banda Abdurrahman ibn Auf wannan shi kadai Allah madaukakin sarki wannan alfarma shi ne kadai ya taba limantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin asharatul mubashiruna bil janna an mutu bishara da gidan aljanna kuma sallarsa guda ɗaya ta manzon Allah tana bayan Abdurrahman ibn Auf da haka kenan dai idan mutum ya ishara a cikin sallar da hannu ko da kai shi wannan duk babu ne da Allah ka je makaranta ku yau sai ka gyada mutum kai kada ba kuma ka kume sai ka gama karatu raka'a minti goma sannan ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum sai masa ban je ba ko na ji a'a kawai ka je makaranta yau ko dan gyada kai eh ko a'a shikenan sai ya ci gaba da harkokinsa wataƙila in ka samu wani ya ƙara shi ya tambayar ka nake ka je makaranta ka je makaranta saboda kai hana kai nutsuwar da kake bukata a cikin sallah ya ɗake da eh ko a'a shi kenan magana ta kare ko mai gida da ya shigo yana gaggawa yunwa yake ji akwai sauran abinci gida masa kai babu in yanzu ya fita da sauri kafin ki kare sallah wata kaya ya so abincin ya fara ci ko kafin ki kare sallah ki da haka ana ishara ko da hannu ko da kai kun wannan baya bata sallah ko baya bukatar sujada kabli baya bukatar sujuda ba aji Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am yace falashi alaihi ko wa man karrara al-fatihata sahiyan sajada ba'da salami wa in kana amilan fa zahiru al-butlan yace wa man mutumin da ya maimaita karatun sura da mantuwa sajada ba'da salami na'am na'am wa man karara al-Fatiha wanda ya gane ka karatun Fatiha sahiyan da mantuwa yake sajada ba da salam wannan bai sujuda ba di alhamdulillah rabbil alamin ghayr al-maghdubi alaihim wala dhallin sai dauka yanzu nan ne kawai ya kare addu'a ta bude sallah kawai sake alhamdulillah rabbil alamin ne yanzu wala dhallin kin aida ma ya wata Fatiha rai yanzu wannan maimaitawa ce to tun da yayi Fatiha ta farko yayi ta biyu a ta biyu zai dauke ta a matsayin rabbanuwa ce a sallah da haka in ya kare zai mata mai sai mata sujuda ba a ji kamar kai sallah ne da ruku'u guda biyu ko kai sallah da sujada guda uku duk magana sai ta me ta kare wannan kana da bukatar kai mata sujuda ba a ji wa in kana amidan in kwa da gangan mutum ne ya san fatiha ta tatika ba matsala a cikin ta ya karanta tun daga alhamdu har wala dhalin kuma ya sake canza wata murya da ya dauko daga farko wanda inda a ce masa mai murya biyu ko a ce masa mai murya uku ko ya iya hafsu ya iya wasu ko ta farko kai ta da hafsu kabi ya dauke da warki dan mutane su gane lamban su tsakanin abu da warki da gangan ko sai sai fa zahir abin da yafi bayyana a gurin mana abin da yafi kallo a matsayin hukunci sai ta albutulalu wannan sallah ta riga ta lalace in dai da gangan ka mai to na abu na rukuni ko na farilla a sallah kana sane to sallah ka ta lalace shi ne rabin malin ya ga ya fi fito masa zahiri abin da ya fi fahimta hankalin ya fi kwanciya da shi ya fi dacewa da nasiri ne sallah ta baki kai fatiha biyu a sallah da gangan kai ruku'u guda biyu a sallah da gangan ba sallar rana ba ba komai ba ba ta wata ba ko kai ruku'u guda biyu a sallah da gangan sallah ta riga ta baki wa man tadhakkara surata surata ko karatu na gaba yake kuma wanda ya tuno da karatun sura ba da bikina'ihi ila ruku'i a bayan ya lankwata zuwa ga ruku'u fala yarji'u ilaiha to ba zai komo ba saboda karatun Fatiha shi a saboda karatun sura shi yanzu ana abin da muka gane a sallah ita karatun sura ne ce sunna ne tsayuwa dan karatun sura ma sunna ne to amma tafiya zuwa ga ruku'u menene farilla ce to kaga wata abin da malamai suka gina na fiqh shi da duk lokacin da ka tafi wani aiki mafi daraja to ba ka da adam da bai kai daraja ba da haka yanzu da ka tafi saboda ruku'u ruku'u farilla ce a sallah amma karatun sura da kada mun sura wannan duka sunna ce to ba za ka da ba saboda su shine ma da yake fala yarji ilahi ma shi yasa Allah suka ce mutumin da bai kurkura bakinsa ba bai shaka ba ba sai da ya fara wanke fuska fara wanke fuska menene farilla sai suka ce to ba zai dawo ya kurkura baki bai shaka ruwa sai dai idan ya kada za su sai ya dawo saboda sunna ce ba a barin aikin farilla kuma a dawo zuwa ga me a dawo zuwa ga sunna wallahu ta'ala alam wa man tadhakkara surata ba'da isna'ihi ila ruku'i bayan ya durkusa zuwa ga ruku'u fala yarju ilaiha ba zai komo zuwa ga wannan karatun sura din ba sai dai idan ya kare sallarsa sannan kuma sai yi mai sai sujuda ba a kabli saboda ya rage karatun sura da kuma tsayawa domin karatun sura din wa man tadhakkara sirra aw al jahra qabla ruku'i a adal qira'ata wanda ya manta bai koyewa ko bayyanawa qabla ruku'i amma kafin yayi ruku'u wa man tadhakkara sirra ko wanda ya tuno da koyewa aw al jahra ko bayyanawa qabla ruku'i kafin yayi ruku'u sai sai a adal qira'ata ya maimaita karatun shi karatun sallah azhar ce sai da ka karanta alhamdu a bayyane ka karanta sura a bayyane kafin kai ruku'u wannan kafin ka tafi ruku'u sai ka tuna azhar ne sai sai a adal qira'ata sai ka rike muryarka sai kai karatun fatiha a boye ka sake karatun sura a boye yanzu anan mun samu ya dawo da karatun sura daidai da yadda ya kamata sai dai a karan farko ya yi mai ya yi ba yadda ya kamata ba to wani hukunci ya kamata akwai su jura ba da ko kammu na me zai yi to ba dai zai ba sai yi ba ko na na'am to duk zai ji su ɗaya bayan ɗaya sai ce fa in kana zalika fi sura idan abin da ya faru a sura ne kadai ya karanta fatiha in koyewa ake a boye karanta fatiha in bayyana wa ake a bayyane karanta fatiha da aka zo karatun sura ce matsalar ta faru ina ce fa in kana zalika fi sura ce wahdaha idan hakan a karatun sura ne kadai ya faru a adaha sai ya maimaita karatun suran yadda ake yin sa wala sujuda alaihi ba su jarar komai a kan shi sallah azhar ce sai da ya bude baki ce kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba ya kare karatun sura ba sai tuno gaba ɗaya a bayyane sai rufe muryar sa koyi sai ce kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a rufe sai ce to in dai a karatun sura ne ya maimaita ta kuma yadda ake yi sai ce wala sujuda alaihi babu sujudar komai a kan shi sai da to an samu me daidaito tsakanin karatunsa na farko da karatunsa na biyu tunda kan ya gaya maka idan mutum ya karanta sura biyu a raka'a daya babu hukuncin komai a kan shi ko to na ma ya karanta ɗaya a boye ɗaya a bayyane sai dai kake nan da ya karanta sura biyu yasa da da hukuncin can da hukuncin nan sai dai sai ce in dai ka mai da dadin da in dai sura ka kaɗai ya shafa sai ta to wannan babu komai a kan shi wa in kana fil fatiha in kuma matsalar ta faru ne a cikin karatun fatiha a adaha zai maimaita karatun fatihar wa sajada ba'da salami kuma zai sujuda ba'da to me ne ta musu ja karatun fatiha da sura anan ita fatiha farilla ce ko ita kuma karatun sura sunna ce can kuma ya ga mana idan mutum ya maimaita karatun fatiha yana sane yayi fatiha sau biyu sallah tana ruhewa ko to wanda tun da kana sane za ka yi amma rabban wace ta sa to wanda dan ace ka ruhe yake yi sujuda ba adi sai ka kankare maka wancan hukuncin naka wallahu a'lam eh sai ka rufe murya ta kawai ka ci gaba misali kamar sallar azhar ce mutum sai bude bakin sa sabbi isma rabbika al'ala alladhi khalaqa fa sawwa shikenan sai rufe sai ci gaba da karatun fatiha da karatun sabbi shi babu matsala ko a san shi wa in fata bin ruku'i yace in kuma abin ya kufce saboda an yi ruku'u hata bin ruku'u ya riga ya ruku'u kaga kenan wannan tunowar koyewar ko bayyana ba da ma'a ne ba da ma'a gyara su tunda mai ga ruku'u ya zo a matsayin farila dan haka kuma karatun sura wani a matsayin sunna ne da haka yace to wa in fata bin ruku'i in ya kufce ta hanyar yin ruku'in fa sai ce sajada litarkin jahari qabla salami wa litarkin sirri ba'da salami sawa'un kana min al-fatihati aw surati wahdaha sai ce to zai yi sujada litarkin jahari saboda barin bayyanawa qabla salami a matsayin sujuda kafin ma'ana idan abin da ka bari a bayyane ne saboda kuma da kai ruku'u ba damar ka zo ka bayyana to in ka kare zaman tahiyar ka ta karshe sai kai sujuda ba a bi sai kai sujuda ne sujuda kafu saboda an samu ne an samu rai sajan murya da sauke murya ita ma ana daukan ta a matsayin kari da rai za ka yanzu tana da bukatar murya ta kaga sai ka sauke ta to zan sa an samu rai a sallah za ka yi mata sujuda ba shi ne ke sajada li tarkil jahal zai sujada saboda barin bayyanawa qabla salami kafin yayi sallama wal tarki sirri saboda barin koyewa kuma ba'da salami anan kuma zai sujura ne zai sujura ba'di karatun azhar ne sai ya a bayyane yanzu karin murya aka samu a fili da aka yake mata ne yake mata sujura ba'di sai ce sawa'un kuma hukuncin daidai da daidai yake tare da al-fatihati aw suratu wahdaha barin bayyanawar ko koyewar a sura ne kadai ko a fatiha ne duka hukuncin iri ɗaya ne ko a fatiha da sura ne duk dai hukuncin iri ɗaya ne Allah madaukakin sarki ya samu dace ومن ضحك في الصلاة بطلت سواء كان ساهيا أو عامدا ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب sai ta ji wanda ya dariya a sallar shi batsalat wannan sallar ta baki mutum yana sallah kawai ya yi kuma ya farke da dariya aka kaka kaka kaka sai da yi ta sakan biyu ko ta saka uku ya tsaya ta subhanallah ayi sallah shi to wannan sallar ta riga ta lalace ba ta bukatar sujada kabli ba ta bukatar sujada ba a wannan sallar ta lalace shi ne yake cewa sawa'un wannan dariyar duk ɗaya ne kana sahiyan aw amidan da mantuwa yayi ka ko da gangan yayi ita dai wannan sallar an gama ba a magana to kuma dan karka dauka abin da sauki fa ayi sallah a dariya yayin da maka wa da ayi sallah ayi dariya a sallah kaka dauka da sauki sai ce wala yaba haqqu fi salatihi babu wanda yake dariya a sallar shi illa ghafilun fa ce ga falallan mutum mutumin da bai ma san girman Allah madaukakin sarki bai ne za a samu yana dariya amma wanda ya san girman Allah madaukakin sarki ta ya za ka samu dariya a cikin sallar shi ba za ka taɓa samu ba in dai mutum ya san girman Allah madaukakin sarki tun da yadda ake san kana so ka yi sallah ka yi sallah kan kan ka ji ta yi to ya kamata mutum ya tattalo al'amuran lahira gaba ɗaya ajiye a gaban shi na farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga maka cewa idan bawaye ne yake yana sallah to tattaunawa kike da ubangiji shi to kadara da kai da a gaban shugaban ma'aikatar ko gwamnan shigawa ya kirawo ka ko shugaban kasa wannan mafi kankantar misali ne ba da ba za a haɗa Allah madaukakin sarki da shi ba to wata irin da kowa za ka samu anya zai wahala a ce kuna tattauna da shugaban kasa kuma kawai kuna cikin yake da ka barke da dariya sai an yi magana kawai ka ce a kaza na tuno ba na ji haka ba ta faru ko gwamna ko sarkin garin ku ba na ji haka ba ta faru to in ji a gaban sarki ko mahaifinka haka ba za ta faru ba ya kake tsammani kuma za ka yi a gaban Allah madaukakin sarki ya za ki gaskiya in ba ga falalle ba babu wanda yake wasa babu wanda yake gari a cikin sallar shi mutala'i kuma ni ma ce mai wa mutum mai warki shi ne ake samu yana dariya a cikin sallar shi amma in ba mai warki ba sallah ba ta bukatar dariya ka tattaro al'amarin lahira kana da yakini ga Allah madaukakin sarki nan a gaban ka da shi kuke tattaunawa kana faɗa yana amsa maka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace qusimatis salatu baini wa baina abdi a cikin hadisi al-qudsi Allah madaukakin sarki yace in ka sallah mun raba ta tsakanin ni da bawanka shi yasa su malama suka ce suratul fatiha ana kiranta as-salatu shine da yace qusimatis salatu baini wa baina abdi mun raba sallah tsakanin ni da bawana me ko yake to ga ruku'u na wani sujara ta ba wata sai sai fa idza qala al-amdu fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin sai ubangiji sai hamadani abdu bawa na ya gode haka zai ga mala'ikunsa kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin kuma Allah gashi gaba ga yasa aka ce imanu zai wuce ke tokare saboda kare ga tsakaninka da Allah madaukakin sarki to kana ta alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamadani abdi bawa na ya gode ni arrahmanir rahim zai ce asna alayya abdi bawa na yayi yabo bawa na ya min kirari bawa yana mun take asna alayya abdi malik yawmiddin zai ce masjadani abdi bawa na ya kambama ni ya girmama ni haka yake ga mala'iku to dai dai kana faɗar magana Allah a sama yana gaya mala'iku ga abin da bawa na yake kuma na za a samu magana dariya a gurin ka kuma ka kai da dariya sai mala'iku ne ko kaga ai sai ta musu bawa na hauka ke Allah da ba a cikin in ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai Allah ce hada baini wa baina abdi wannan kuma alƙawari ne tsakanina ni da bawa na in ka ce Allah ba wanda muke bautawa Allah ba wanda muke neman taimakon sa sai sai sai wani alƙawari ne ka dauka a nake nan kullum kana wa Allah alƙawari sai Allah ba za mu bauta wa kowa sai kai ba alƙawari kake ba zan nemi azabin kowa ba sai naka alƙawari ne kake in ka faɗi ne ya kana gudu ya kana sa in saura abin da zai biyo baya kuma duka na sani ihdinas siratal mustaqim sai sai hada li abdi wa li abdi ma fa'al wannan kuma na bawa na ne bawa na yana da abin da ya roka a hige da ta farki bane da suke ce to wani abdi ma ta'ala bawa na yana da abin da ya tambaya tambaya din zan je da ta farki madaidaici اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah ya yarda ba zai sa ka ba akan tafarkin fatattu ba zai sa ka tafarkin waɗanda ya fi da su ba zai ɗora ka a tafarkin waɗanda ya yi ma a gare su shi yasa ake cikewa da amin ma'ana Allah ya amsa mana to kaga in dai kuna wannan da kai da ubangijin to anan zaka kaga shi da dariya kaga akwai abun mamaki a in ba wannan ba kuma misali idan sura za ka ɗauko to ɗaya biyu ne a cikin alkur'ani ko dai ka jana alladina amanu ko ya ayu annas ko ana maganar ƴan wuta ko ana maganar aljanna ko ko aiki da zai kai ka aljanna ko aiki da zai kai ka wuta to idan maganar ƴan wuta kake ka farfarce da dariya to me yake baka dariya maganar shiga wuta shi yasa aka ce hatta idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar dare to idan ya wuce ayar da take magana akan azaba ana ganewa a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga hankalinsa ya tashi ya tsorata kuma sai daga hannu ya addu'a Allah ka tsare ni kaza Allah ka tsare ni kaza Allah ka tsare ni kaza in ya karanta ayar ni'ima ayar aljanna sai tsaya roki Allah madaukakin sarki Allah hada ni da wannan ni'ima din to a wajen ni'ima ne kamata kai dariya ko a wajen azaba ne kamata kai dariya a labarin da aljanna ne zaka barke da dariya ma'ana ita aljanna da wani shi ko ne ko kuma a shiga wuta ne kake ga abin kamar wasa ne babu kai ne kake Allah gaba inda ya dace a yi a samu dariya a cikin sallah yasa yake wala ya bahu fi salatihi illa ghafilun mutala'i in ba ga falallen mutum ba mai wasa ba wanda yake dariya a kallon shi shi yasa magabata ina ga imala ya karanta salatul awabin ne anan gurin ko a cikin sabbin magabata inda ba ya karanta za ka ji ba magana warki a cikin kwata kwata Abdullahi bin Umar aka ce in yana sallah idan ya tsaya a masallaci ya ka dauka da shi da gofar masallacin kamar dai yadda gofar masallacin ba ta motsi haka kuma Allah da Umar baya motsi in dai ko da dare in dai kawai dubun za ka kalla ka dauka Allah da Umar ma gaba ta cikin masallaci amma dai idan kana sallah ga yana layi yayi gaba yayi baya yayi gefe yayi sai ka rasa wai sallah yake ko kuma dai waka yake shi za ka yake bunta da gai amma aka ce in ya tsaya kin yake a cikin sallah sai daga cikin tabi'ai ba ma cikin sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam shi ciwo ya samu a kafa shi tun zamanin likitoci na da wata kirciwon kansa ne suka ce masa wannan ciwon naka ba zai taɓa warke ba sai dai a yanke kafarka yace to ya za a yi suka ce to a yanke kafa kuma abu ne da ba zai yiwu ba mutum yana cikin hayyacinsa sai dai a baka banzu ka sha hankalinka ya bushe sai ta shi kuma baya buƙatar wani minti da zai gitta masa a rayuwar shi a ce bai ambaci Allah madaukakin sarki a wannan lokacin da haka kullum yana da buƙatar ya jige harshen sa yana faɗin subhanallahi ko alhamdulillahi ko la ilaha illallah ko astaghfirullah duk dai wani abu da zai zo mana azkar haka ya kamata kamar da manzo Allah yake cewa kar harshen ka ya gushe sanye da ambatan Allah madaukakin sarki subhanallahi astaghfirullah la ilaha illallah haka ake zaro ko hira ayyan an zuma an ka shilo sai ka faɗa sai a ci gaba da hira hayya in an shilo sai ka faɗa sai ka ci gaba da hira kana hira kuma kana ajiye wani ba cikin asusun ka na lahira har wayo kenan kamar zara kake daga ajiyun kana saka a asusu wanda daga baya zan fasa manzo Allah ce to kuma kike zama to danyi sai ce to bana buƙatar wani minti ya wuce mun bana buƙatar bana ambatan Allah madaukakin sarki a cikin sai ta amma abin da nake gani ko tare da kayan aikin ku in kabbarta sallah ina da yake ne in na tarwata sallah za ku iya yin kabar ba tare da na sani ba sai ka dauka kuma layi da wasa ne zaka da yazo sai kabbarta sallah shi a zaune zaka yana fara karatun alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sunan wukaken su sun yi ja kuma aiki ne irin na da ba na rikicin yanzu ba sai an sa injina an yi menene an yi wa aiki minti ɗaya an gama ko minti biyu a sosai wuta ce irin ta da ana dirzawa ana yankan nan haka aka yi mashi da haka da aka zo ana cire kafa saboda tsananin zafi da wuta da ciwo sai ya faɗi sumanni yana dawa cikin hayyacinsa daidai lokacin da aka yanke kafar aka fi kuma daidai lokacin ɗaya daga cikin ayansa Allah maɗaukakin sarki a wata rasuwa da ya kawo cikin hayyacin sai na fice ce to yawa Allah madaukakin sarki godiya yace Allah ya yi da kafafu guda hudu yau ga Allah madaukakin sarki ya karbi guda ɗaya yace Allah ya masa ya guda hudu daidai lokacin da ake yanke kafarsa daidai lokacin Allah madaukakin sarki ya dauki guda ɗaya ina ji abubuwa ne guda hudu duka a wannan ranar suka faru a rayuwar su amma dai duka yawa Allah madaukakin sarki godiya da Allah ya kake ta su iyaka haka to kaga wannan sallah ce daga ɗaya daga cikin mawa abota in dai mutum zai yi sallah haka kai a masa operation a yanki jikinsa bai damu ba saboda yana gaban Allah madaukakin sarki to kai kuma za a samu dariya za ku ta taka da taka kuma ce duka aljanna iri da kuke nema a wajen Allah madaukakin sarki yasa wani malami yake cewa ana fadar wata kalma ce amma akwai udara a cikin in ka samu mutane masu karatun zamanin nuna su kawai za ka ji suna ta ai su ma maza ne mu ma maza ne ko hum rijalun wa nahnu rijalun su maza ne mu ma maza ne da haka in sun faɗi abu a cikin addini za mu iya faɗa yake ƙarya ne yadda yan an ce sahabbai da tabi'ai maza ne kai ka yadda cewa to kai dai dai ka zama to mata maza amma in dai za ka kalli kawai kanka adalci ka ce yadda kake haka suke ina da shakku a cikin al'amari din wannan shi ne zai ta to wannan kalmar da yawa suna yaudara kansu da ita yadda suka jajirce wala ba haka za mu iya jajircewa ba kuma inda Allah madaukakin sarki ba ya ce daraja iri ɗaya ce ake shiga aljanna da dai ka samu labari ka san kamar tsarin boko ne da kai ka ci saba'in ko tamanin ake maka kallon kayi kokari ko in a kwana biya ga in ka ci sittin ma ba ne in ka ci hamsin ya kada ta babu ne da za a ɗauki na kare da ake maka hidden safety club ya kada aka ce sakan club ofa ma tana yi yanzu da ana ta sakan club ofa tana yi wata kilma ma ki na gawa ce fast ma tana yi saboda haƙi ne mai kokari to hatta aljanna Allah madaukakin sarki haka take annabin Allah madaukakin sarki idan yayi zabe ayyuka guda biyu ne duka mai kyau ɗaya ya fi kyau amma ya ɗauki wanda bai kai kyau ɗin ba sai Allah maɗaukakin sarki ya fi da shi sai ya gaya maka danne kai kaza ni dai ne a gurin sa saboda darajar ta ba za ta bada a ce ta wuce haka sai Allah maɗaukakin sarki tambaye me yasa kai kaza amma a cikin sahabbai ko kallon su ba za a idan suka yi wannan aikin saboda darajar da take da haka da haka idan zamanin almanza ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana higa aljanna da 80 90 a yanzu aka ce za a higa aljanna da 80 90 wata kila dai mu ji labari yasa to ana sama ana rage darajar ne ana sama ana rage darajar ana sama ana rage darajar yanzu kai aka aje ke zai kai ba ma ki kai kara 30 kara karanta alhamdulillahi rabbil alamin amma aka tunke ka yi mana bayanin alhamdulillahi rabbil alamin daidai da daidai ne kake nufi wata kuma a dama maki dan haka da cewa alhamdulillahi rabbil alamin ya wuce sai ya san ma'anarta kuma sai ya aiki da alhamdulillahi rabbil alamin haka yanzu kallon imam bukhari adadin hadisan da suke cikin littafin sa adadin raka'a biyu Allah madaukakin sani yasa ce duk hadisi bayan ya gama yawon karfarsa a duniya ya je Beirut daga Beirut a ce ɗayan yana wajen Palestine in ya je Palestine a ce ai ɗayan yana Saudiya in ya je Saudiya a ce ɗayan ya dawo Egypt sai ya tattara su hadisi guda ɗaya ya kwalafa za a rubuta a cikin littafin shi to idan ya kare kuma da dare ya tayi sallah rubuta ya sallah raka'a biyu roki Allah madaukaki sarki Allah ne duk kokarin da zai a matsayin dan adam nayi na kare Allah idan ka amince wannan hadisin ka yarda da shi Allah ka sa mun nutsuwa a rubuta shi da haka idan ya samu nutsuwa hankalin sa ya kwanta sana ya kai kuma haddasana haddasana haddasana ya rubuta hadisi in kaga hadisi dubu shida da wani abu cikin sayar bukari ko kone da wani raka abin da raka biyu to kan na fitar da ka adadin na fulfili da kai raka abin biyu biyu na gidi ba kone ba da cikin na tuka wannan dubu shida da wani abu to wani ba wai kuma ita kaɗai ba fa shi kaga namiji ne kai ma namiji ne amma ga gwada za a ga mazantakar ba iri guda ɗaya ba ce ba da haka kenan su waɗancan maza ne waɗannan maza ne amma kuma ba wasu maza ba ne suke daidai da daidai abin da zai ɗauke mu dai wala ya zahaku fi salatihi illa ghafilun mutala'ibun ba wanda yake dariya a cikin sallar shi ba sai mutumin da yake ga falalle ne mai wasa da sallar shi Allah ya cire mana ga falaga raya wannan a cikin sallar mu sai ce wal mu'min shi mu'mini na gaskiya idan qama li salati idan ya miƙe saboda sallah ne sai ce a'rada bi qalbihi an kulli ma fi wallah to yana kautar da zuciyarsa ne daga dukkan abin da yake ba Allah madaukaki sarki ba idan mutum ya cika mumini yana cewa Allahu akbar to ko me in dai ba magana ba ce ta Allah ba Allah madaukakin sarki bane an aje shi a gefe shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai aka samu shi kasko ya gwada safa abin yadda ake alwala sabon manzon Allah manzon Allah ba abin da bar musu hatta alwala sai ya koya musu zama yake koya musu ya hagu bare baya musu sallah komai ya musu dalla dalla in an yi biyar kuma sai a dawon lokacin a ba ya bin practical to sai ta aka mai kasko ya kwatanta musu alwala wata rana da aka zo aka cewa Usman kai ma kwatanta mu ne da ake alwala Umran Maula Usman ya kwatanta hadisi din sai ma Umar Usman sai da yi ma aka maka kasko kamar da aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasko sai alwala ya wanke hannun shi ya kurkura baki ya shaka ruwa ya face ya wanke fuska ya wanke hannaye ya shafi kai ya juya da dai muka saba alwala ya shafi kunnen sa ya wanke kafafuwa sai ce wallahi manzon Allah yayi alwala kutan kwacin wannan alwalar tawa da ya kare kuma sai manzon Allah ce kuma idan yayi raka'a biyu bayan alwalar bayan wannan alwalar yayi sallah raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu a cikin sallolin bai wa kan shi zancen duniya ba gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na gaban shi kenan manzo Allah ya san za a iya yin sallah raka'a biyu a ƙari ta ba tare da an yi zancen duniya ba kenan amma kai kan lissa ka anya ana rasa zancen duniya a cikin ta shi yasa ji to shi mumini na gaskiya idan ya kabbarta sallah duk abin da ba Allah ba dauke duniya yake aji waya da ka tuka a taji ba ta tuka ba za ku je Kano akwai fasinja ba su yawa duka ajiyar su ake a gefe duka ajiyar su ake a gefe sai Allah madaukakin sarki a rada bi kalbi an kulli masu Allah da haka dan mu'mini ko ake kenan iya ta kokari ka dauke duniya ta ajiyarsa tare da yana da matukar wahala mutum ya yi sallah ba tare da ya tabbaci duniya bai sa aka bada kuɗi sun aljanna babu sauki a aljanna idan Allah madaukakin sarki ya yi sarri manzo Allah da kansa ya faɗa yake cewa bawa idan ya kabbarta sallah to shi dan kuma zai dinga yi zuwa ana kiran sallah manzo Allah ya ce ya dan zai fita da gudu yana tuta yana ihu yana ƙara haka zai bar gari sai an gama kiraye kirayen sallah an komai sannan sai dan ya da cikin gari da kun dai da cikin sawa an bar Allahu akbar Allahu akbar za ka da kama ya sake fita da gudu sai ya wuce dada ya da su kun gama ta da ikama sannan kuma sai ya dawo yadda da kun da ka kuma zai ce maka ni ba da kai aka je guri kaza ba ba da kai aka yi kaza ba sai tun ga gaya maka sai ce har abin da ba ba ka tunanin za ka tuno sai an gaya ba a cikin sallah yadda wannan kuma sharri ne nake da ka ga kira duka hadisan biyu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take wannan hanci in ba kai wasan ka zancen duniya ba akwai aljanna nan kuma Allah da kansa ya tabbatar ke dan yana zuwa ya dinga gaya ma tuno ka ba tuno ka ba ashe kenan ba wai tuno ba ke ji a da kafin da kai kokari ka je far a gefe sai ka dakan al'amarin sallaka kana tunowa sai ka dakan al'amarin sallaka shi yasa a cikin wata misali da ake bara wani ban Allah ya wata ajiya ya rasa inda take na zo sanu malamin su Allah kana mukalla ni na yi ajiya a gidana amma na rasa inda yake da yake malamin Allah ne bai ce masa ba kawo dan akuya kawo kaza kawo kaza in ya gaba cin akuya masa ɗan dabaru sau da ya gama karɓa ne don masa gane sai ke ce masa to ka je ki Allah bai sallah raka'a biyu ka zo zan ja masa inda take shi kuma ya ya ɗauka wannan malamin ya san inda ajiyar take da haka da mutum ya tabbata sallah ce kuma kuma ne bari ana hanyar ribar sallah yana kabbarta alhamdulillah rabbil alamin to ga ka duba ga kayin fulan ko shi kuma na ce masa duba guri kaza a guri kaza ke na suna alfa wallahi anan ne kuma yace assalamu alaikum sai da ga malam to la malam na tuni ka ina da yake ne shedan ba zai barka ba sai ya ga maka inda ajiyar ka take yi sai kuma ka je ka kabbata sallah raka'a guda biyu kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya kenan kana kabbata sallah ne yake maka tuno kaza tuno kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza in ya tabbata aka ce Abubakar radiyallahu anhu yace bai taba jiya yaki ba yana sallah fa ta an yi nasara in ya kabbata sallah Allahu akbar yana tunanin zai tura mutane guri kaza za su je yaki to sai turo al'amarin yakin a zuciyar zai ke ta to ya kamata in sa wani komanda da wani da wani sun ji yakin kala sun yakin kala ya kamata in bada hutu tutar hagu ya kamata a ce tana wani ta dama tana guri kaza da wani da wani ya kamata a ce suna tsakiyar bataliya wani su mana infantry wani su yi kaza wani su yi kaza kuma yana sallah yana karatu yana kuma in yace assalamu alaikum assalamu alaikum sai wani kai zo kai ne komanda wani rige tuta wani dinde bai taɓa yin wannan ba ba shi a yakin an samu nasara a cikin wannan yakin nasa kenan da aka tura da abubuwan guda biyu kenan da haka dai abin da ake da bukata mumini ya zamanto in ya kabbarta duk abin da ba na Allah madaukakin sarki bane to ka cire daga cikin zuciya ka ajiye ake yi ka da gaba daya ka dogara zuwa ga Allah madaukakin sarki a arada bi qalbi an kulli ma tu Allah subhanahu wa taraka dunya wa ma fiha sai mumini yana barin duniya ne da abin da yake cikin duniya ta gaba daya ko to kam yana koma rayuwar lahira ne haka ake so mumini ya sallar shi ata yahdura bi qalbihi jalalallah subhanahu wa azmatuhu har sai ya halarto girman Allah da ɗaukaka shi cikin zuciyar shi haka in ka fara tunanin lahira ga wuta nan ga aljanna ga hawa siratu ga labarin aljanna ga labarin yan wuta ga girman Allah madaukakin sarki yana kallon duk motsin da nake Allah yana da mala'iku masu rubutu akwai masu shaida za a bani lissafi za a yi kaza to za ka ga girman Allah madaukakin sarki zo gaban ka kuma ga shi gaba gare ka yana kallon ka to ba za ka kushe ba kana tura al'amarin lahira sai ka ga girman Allah madaukakin sarki da daukaka a gaban shi haka Allah mutumin sallamu mini take wa yarka'ida qalbuhu ma da yake zuciyar dan adam sai ka zama to tana abin nan tana tsorata tana kadawa haka ake so mumuni yayi sallah innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum zuciyar musulmi in dai ana ambatan Allah madaukakin sarki kadawa take to manzo Allah ko a sallah ta in yabo wajen tsoro ana ga alamun tsoro a cikin zuciyarsa wa yarfa'ida kalbuhu zuciyar musulmi kadawa take to ne zuciyar ka tana kadawa kana halarto girman Allah madaukakin sarki ka ba duniya da arge ban kina sai dai kawo magana dariya ba za a samu dariya a cikin sallah ba wa tahaba nafsuhu min haibatillahi jalla jalalu yake kuma za ka ga zuciyarsa ko ransa za ta tsorata saboda kwarjinin Allah madaukakin sarki sai ce fa hadihi salatul mustaqim wannan sallar ita ce sallar mutanen da suke masu jin tsoron Allah madaukakin sarki وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إن دي الجنة kake so ta masu takawa to wannan shi take sallar masu jin tsoron Allah madaukakin sarki suna kaura cewa duniya suna sakin ta inna lillahi ibadun subhana ko sallaqu dunya wa qaful fitan haka imamu Abu Zakariya bude littafin shi yace Allah madaukakin sarki na da wasu bayi masu kaifin hankali su ba wai a cikin sallah ba a duk inda suke a rayuwarsu sallaqu dunya wa khaful fitana sun saki duniya saki uku ba su ba duniya sun sake ta wa khaful fitana kuma sun ji tsoron fitintunin da yake cikin duniya da haka kenan kaga kai a cikin sallah aka ce ka kaure ta duniya amma su bayi na kware ba wai a cikin sallah ba duk inda suke duniya saki uku suka mata da haka ba zan san kuma ya ta auri wani haka suka saki duniya wannan da ita ce sallar masu tsoron Allah madaukakin sarki mutum in yana sallah ya zama to ya halarto girman Allah al'amarin lahira yake ganin girman Allah da kwarjininsa ransa ya tsorata zuciyarsa ta kada kuma kana kokarin ka da kurkan janna in ka wuce in ka karanta tsoro abin ayar tsoro kake jin Allah madaukakin sarki ne ka da ita to sai ga wannan sallar ita ce tanha an fahasha'i wal munkar ita ce take hana ta albasha ita ce take hana ta mummuna aiki in dai sallah ta samu irin waɗannan abubuwan da izinin ubangiji za ga mutum ya kaura cewa duk abin da yake na albasha ne ko mummuna aiki Allah madaukakin sarki ya samu dace akwai mukaba guda biyu da take da insha Allah sai mu karanta mu kwana kar mu san tsakiyar gaba sai yace wala ta alaihi fi tabassum amma babu laifi a kan mutum idan yayi murmushi wani abu ya faru sai dan yi murmushi haka fuskar ta saka wannan babu laifi ba su gada kalbi babu hadisi sallar ba salala ce ba wa bukabu da khashi bi salati mughtafarun wannan abu insha Allah sai mu tashi anan insha Allah ta'ala sai na gaba sai mu fara akan kukan masu tsoron Allah madaukakin sarki a cikin sallah ne mu tsaye shi abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah madaukakin sarki amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana daidai domin aiki da abin da ya dace din subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya samu dace